بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin talata bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta daidai da 16 ga watan bakwai a shekara ta 2013 a lissafin miladiya wa kamar da muka saba kuma za mu ci gaba da karatunmu na ayoyin alkur'ani mai girma daga da kuma fassarar su daga littafin tafsirin sa'adi za mu tashi yau insha Allahu a aya ta 200 da nawa ne da 21 ko wala tankihul mushrikat za mu ji karatun ayoyin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا, تن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min ku muminai kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani mata mushrikai haka ake cewa al-mushrikat jam'in al-mushrikatu da ta marbuta jam'in ne muzakkar a mu'annas salib Uh, kuma abinda ake nufi da mushriki ko mushrika shine duk mutumin da yake bautawa wani abu wanda ba Allah ba domin lafazin yana daga asalinsa daga shirka ma'ana hada Allah da wani ana bautawa Allah ana bautawa wani akwai wani abu na imani da Allah ta wani bangare akwai kuma imani da wani wanda ba Allah din ba da kuma bashi nau'in bauta kamar mushrikai da suka rayu zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa gare su masu bautawa lata da uzza da manata da hubal da sauran gumaka sun yadda da Allah a matsayin mahalicci in an tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa za su ce Allah ne ba wai suna inkarin akwai Allah ba sun yadda Allah akwai shi kuma shi ne ma ya halicce su shi ke ba su abinci amma suna bauta ma wani wanda ba Allah ba waɗannan gumakan misali sunan salihan mutane ne sai suka ɗauka suka ba su sulata wani mutumi ne da lokacin aikin hajji yake taimakawa mutane da kunun zaƙi da niƙa musu gari kuma ya taimaka musu da abinci saboda wannan irin aiki aka ɗauke shi salihin mutumi mutumin kirki sai ya zama waɗannan mutane daga baya suke girmama shi girmama wadda ta kai a dakatar da wato haƙƙin Allah a bashi wannan shi yasa ya zama suna bauta musu tare da cewa sun yadda da Allah ne mahalicci yawwa wannan shi ake ce dama a wato shirka ta wannan wato nau'i don haka in aka ce al-mushrika guda ɗaya kenan mace mata da yawa masu shirka shine al-mushrikat nan ana nufin banda ahlil kitabi kamar da zai zo za mu yi magana a kansa in aka ce ko da a cikin addinin ma'abuta littafi akwai shirka to idan aka yi itilaƙin lafazin al-mushrikun a cikin alƙur'ani ba su ake nufi ba saboda su suna da nasu title inda Allah maɗaukaki ke kiran su ahlul kitabi ana nufin su ahlul kitabi yahudawa da kuma nasara kirista yawwa don haka in aka ce al-mushrikat nan dangane da abin da ya shafi mata to ban da ahlul kitabi amma idan muka zo inda za a ce kada mata musulmai su auri maza mushrikai to a nan har ahalin kitabin suna shiga amma ba don sifar shirka ba sai saboda kawai ana nufin duk wanda ba musulmi ba mun gane abin ma'ana mace musulma bai halatta gare ta ba ta auri mutumin da ba musulmi ba sawa'un mushriki ne ko ahalin kitabi ne yau amma in namiji ne musulmi zai auri mace to ya halatta ya auri ahalil kitabi yahudu ko nasara amma ba zai auri wadda mai take mai shirka mai bautar gunki ba kun gane zancen insha Allah to shine abin da yake faɗi to sai ce wala tankihu a wannan ya zo da asalin lafazin fi'ilinsa nakaha yankihu nakaha yankihu shi kuma wanda za mu zo mu gani inda ake mukhataba da mata musulmi kasa aure mushrikai maza cewa Allah maɗauki yayi wala tunkihu wannan daga ankaha fi'ili ruba'i wannan kuwa daga nakaha fi'ili thulathi za mu zo mu ji kowanne insha Allah to Allah maɗauki dai magana da maza kada su aure mata mushrikai har sai sun yi imani in sun yi imani to sai a aure su ya ce wala amatun lalle amatun baiwa mu'minatun mumina mai imani da Allah khairun min mushrikatin ta fi alheri ita ce mafificiya sama da mushrika walau an ajabatku ko da ku ita mushrikan nan ta ba ku sha'awa walau an ajabatkum ai al mushrikatu ko da ita mai shirkan nan ta ba ku sha'awa to ku auri baiwa mumina ya fi muku da ku auri wadda take wadda ba ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba mun gane nan sai sai kuma ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada kuma ku aurarwa yawwa nan ba cewa aka yi kada ku aura ba kada ku aurarwa mushrikai maza ‘ya'yanku mata har sai mushrikai maza ɗin sun yi imani nan maganar da wa ake waliyai wancan na farko wala tanki ku maza ake wa magana karku auri mata ai akwai bambanci tsakanin lafazin kuma akwai darasi da za mu zo mu faɗa insha Allah a fa'idojin wannan aya darussan da suke cikin wannan lafazin bambancin wancan da wannan sai ce wala tunki mushriki na kada ku aurar da 'ya'yanku mata ya ku muminai ga waɗanda suke mushrikai hatta yi uminu har sai su mushrikan sun yi imani wala abdun mu'minun kuma ku sani lalle cewa bawa mumini khairun min mushrikin ya fi mushriki mai bautar wani tare da Allah walau a ajabakum ai walau a ajabakum hadal mushriku ko da wannan mushrikin ya ba ku sha'awa da kyansa da kudinsa da wani kyakkyawan hali da ake gani nasa ko duk abin da zai iya jan hankalin mutum ko mace zuwa gare shi to kar ku bashi yarku ula'ika waɗancan sai Allah maɗauki ya yi amfani da ismul ishara lil ba'idi ya nuna nisan su waɗancan mutane da aka ambata mushrikai maza da mushrikai mata yad'una ila nari suna kira ne ga aikin da in kuka aikata shi za ku shiga wuta ma'ana zuwa suke su kira mutane a shiga wuta wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati Allah kuwa yana kira ne zuwa ga a shiga aljanna kuma a zo ya gafarta zunubai bi iznihi da izininsa da izininsa zai sa mutum ya shiga aljanna da izininsa zai gafarta wa mutum a zunuban da ya aikata sai ce wa yubayyinu ayatihi nasi kuma yana bayyana ayoyinsa ƙuru-ƙuru ga mutane la'allahum yatazakkaruna ko sa yi tunani su tuna abin da suka manta wannan tun ayoyi an bayyana musu domin su karanta su ji su fahimta su yi aiki da su ko sun manta wata rana to an yi bayanin daki-daki yadda za su tuno cewa ga yadda bayani ya taɓa gudana a baya da fatan mun fahimta to mu ji abin da malam ya rubuta mana a littafinsa kafin insha Allah sai mu ji fa'idojin suke cikin wannan aya malam as-sa'idi yake cewa wala tankihu annisa al-mushrikat kada ku auri mataye mushrikai ma dumna ala shirkihinna muddin dai suna kan shirkan nan tasu to kar ku aure su in dai mace tana shirka tana bauta wani abu wanda ba Allah ba to kar a aure ta har sai ta yi imani hatta yu'minna kun ga wajen mata maza sai aka ce hatta yu'minu mata kuma hatta yu'minna yawwa ya ce li'annal mu'minata domin ku ita mumina walau balagat minad damamati ma balagat da muninta ya kai abin da ya kai wajen in an ce damama ana nufin muni na fuska na sura yawwa Allah maɗauki ya yi mutane wani mai kyan sura wani mai munin sura kuma dangane da aure waɗannan abubuwa kun ga suna da muhimmanci yauwa wani babban abin da yake damuwa da shi shine wannan kyan fuska din ko da ba addini shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu zuwa ga me mu lura da mai addini yauwa yace ana auren mace a al'ada domin abubuwa hudu da ya ambata ko saboda addininta ko saboda kyawunta ko saboda dukiyarta ko saboda dangantakarta sai ce ku yi ƙoƙari ku ribantu da wadda take ma'abuciya addini in ba haka ba kuwa za ku yi hasara gurgudan yadda malamai suka fassara wannan hadisi don haka ashe samun mai addini ya fi samun mai kyau tare da cewa kyan nan shi mafi yana da muhimmanci in an samu addini da a sami kyawu babu addini wanda a samu addini babu kyau amma in aka ce me kake so me za ka ce za ka ce kana son addinin kuma da kyan yau wani ɗabi'a ce ta ɗan adam yawwa bai kuma bai kamata a ga laifin mutum in ya ce kyan ma yana so ba yawwa abu ɗabi'a ce ta ɗan adam babu mutumin da ke san abin da ba shi da kyau kuma yana da alaƙa da jinsin da zai fito kai ma daga jikinka ko in ce 'ya'yan da za ka haifa kana son ka gansu su ma da sura mai kyau don haka ka auri mai kyan akwai amfani amma kuma addinin shi ne fi akwai wata jarabawa da allah kan jarrabi mutane ta hanyar wannan kyau ɗin mata masu kyau Allah na jarrabar mutane da su ta hanyar yakan raba su ma da addini wani lokaci in tana da karkata a addininta to takan iya karkatar da mijin saboda baya so ya saba mata Allah maɗauke sauƙi Allah shi yasa yake da muhimmancin mutum ya zama ba abin da ke da kima a gunsa irin musuluncin nan da addini da kyan hali da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da komai yawa kyawun nan na duniya ne kyawun lahira ya fi a lahira duk kowa kyakkyawa ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yana tsokanar wata tsohuwa da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dan yin abin da ake cewa mizahi da ya halatta mizahi shine dan wasa da mutane yakan yi wa sahabbansa wasa ya ga wata tsohuwa sai ya tsokane take cewa ai tsofi fa ba sa shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga aljanna sai hankalinta ya tashi ya za a yi a ce ko ba za ta shiga aljanna ba sai sai abin da yake nufi da tsohuwa ba ta shiga aljanna ba yace da irin wannan surar taki ba za ki shiga aljanna haka ba ma'ana duk mutumin da ya mutu sawa'un namiji ne ko mace to ana gyara shi akan sura ta saurayi daidai tsarin yadda aka halicci annabi adam haka Allah madaukaki zai sa kowa shiga aljanna kaga ashe kenan ba zancen wani zancen muni da kyau da mai duk anan duniya ne da duk abin da zai dame ka maka ji baka son sa duk anan duniya ne a lahira haka matan suke babu haila ba jini ba ba haihuwa ma tukuna asla ba gun maganar haihuwa bane gun jin daɗi ne kawai yau ta ɓangaren mata da maza su huta yadda suke so sannan kuma abin da za a sa a baki dai na zancen daɗi ita kalmar daɗi dama Allah ne halicce ta duk abin da kake so in ya ga dama sai canza mata tasawurin da muke na me ake ce wa daɗi a nan duniya to abin da ake ce ma daɗi a lahira- a lahira shi ma wani abu ne daban yawwa duk abin da muke ji kamar da ibn abbas kuma radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi cewa duk wani abu na wani ɗan itace da yake akwai sunansa a nan duniya kuma akwai shi a lahira to ittifaƙin a wajen suna ne kawai tsakanin na duniya da na lahira in akwai ayaba a duni- a lahira a aljanna kenan to da duniya sunanta ayaba ne kawai dan a gaya mana dan saboda mun san daɗin ta duniya mu ji sha'awar waccan ta lahira ta aljanna amma maganar daɗi ba a kwatantawa yauwa to Allah maɗauki ya sa mu dace da shiga aljannan nan to shine nan da yake cewa li'anna almu'minata domin ita mu'mina walau balagat min ad-damamati ma balagat duk irin muninta duk yadda ta kai muni khairun minal mushrikati ta fi mushrika ta fi mai shirka mai shirka za ta sace maka imani duk da tana da kyau za ka ji daɗinta a duniya to amma kuma za ta ja za ta yaudare ka ka koma ƙila zuwa ga addininta an samu irin wannan da yawa shi yasa ko da malamai da suke magana akan ijma'i ne wannan ba rikici tsakanin malamai duk mutumin da ya yarda da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk magabatan mu sun yarda da wannan aya cewa Allah subhanahu ta'ala ya haramta auren mushrikai sun yarda kuma da istithna'in da ya zo a suratul ma'ida Allah madaukaki ya halatta auren ahlul kitabi ahlul kitabi ya halatta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu والمحصنات من المؤمنين وال- من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان Allah maɗauki a wannan aya ya gaya mana kun ga sai da ya ce alyauma malamin shi yasa suka ce wannan ƙuru-ƙuru an yi naskin wannan aya ne na cewa kar a auri mata mushrikai da ko a ce an yi istithna'i ba naski ba yauwa cewar kar a auri mata masu shirka to wannan ayar da Allah maɗauki ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau na halatta muku abubuwa masu daɗi masu tsarki wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum abincin ahlul kitabi ya halatta gare ku ku ci wa ta'amukum kuma musulmi muminai abincinku hillul lahum ya halatta su ci walmuhsanatu da katangaggu mata muminai minal mu'minati wato daga cikin muminai walmuhsanatu minal ladina utul kitab ma'ana an halatta muku ku auri mata masu tsafta wanda suka katange kansu ba sa zina mun gane nan ba ana nufin masu aure ba waɗanda suka tange kansu ba sa zina domin da masu aure ake nufi akwai inda muhsanat ana nufin masu aure amma nan ana nufin waɗanda suka tsare kansu daga zina daga cikin muminai an halatta muku ku aure su sai kuma aka ce wal muhsanatu minal ladina minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma mata katangaggu su ma marasa zina daga cikin waɗanda aka bai wa littafi gabaninku su ne yahudawa da kuma kirista su ma an halatta muku ku aure su da wannan aya ya halatta mutum ya auri mata daga ahli kitabi to duk da malamai magana da suke faɗa shi ne za ku ji wasu suna cewa ayin ahalil kitabi ko wannan mata bai hau- bai halatta a wuri mata ahalil kitabi ba domin ahalil kitabin na wancan zamanin ake nufi ba na wannan zamanin ba na wannan zamanin ah, ko da suka yi ko makamancin waɗannan wannan maganganu ne ma- ba akan ilimi aka gina su ba akalla abin da za ka faɗi kenan na farko ba daidai ba ne na biyu a, idan abin da ya sa aka kira su ahalil kitabi ne ko abin da ya sa suka kafirta shine saboda sun ɗauki annabi isa a matsayin ɗan allah ko sun kira shi allah to wannan abun ya faru tun kafin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a auri 'ya'yan nasu ya san sun yi wannan canjin tintini mun fahimci abin don haka karka kawo zancen cewa ai waɗannan na yanzu su suka canza suka kira annabi isa allah a'a tun kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi ya zo da ƙur'ani kiristoci sun canza alƙur'ani- sun canza injila kuma sun yi da'awar da suka yi na da'awar cewa annabi isa ubangiji ne sun yi da'awar cewa shi ɗa ne na allah sun yi da'awar cewa shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku don haka da trinity da maganar waɗannan abubuwan duk uku sun faɗe su tuntuni Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani idan da ba a yi ba sai bayan alkur'ani da Allah ba zai ba mu labarin haka ba dan ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha kafin nan ya ce laqad kafara alladhina qalu inna inna inna allaha huwa almasih ibn maryam kaga ashe kenan cewa almasihu dan maryama shine Allah an faɗa tun kafin alkur'ani shi yasa Allah ya ba mu labarin alkur'ani cewa almasihu a ɗayan ko kuma Allah maɗaukaki ɗayan alloli guda uku ne trinity kenan shi ma an faɗe shi tun kafin alkur'ani ashe kenan waɗannan mutane cewa ya halatta a auri 'ya'yansu kar mutum ya tsaya ya ja akan wannan sai dai abin da malamai suke cewa ana tsoratar da musulmi ya auri ahlil kitabi saboda tasirin da abin da zai jawo ba wai saboda bai halatta ba ya kamata mai hankali ya san wannan zai bambance bangaren ya halatta daban bangaren kuma tasirin abin da wannan abin zai iya jawowa shi kuma daban ma'ana in ka ji wani malami ya ce bai halatta ba saboda kaza to ya dubi tasirin ne yauwa sai ya tsaya gan tasirin cewa in fa mutum ya auri mata kirista ko ya auri mata hudiya to ita fa za ta ja 'ya'yansa da suka haifa tare da shi zuwa ga addininta dama baka yi adalci baka ce za ka yi tsammanin za ta kira su zuwa ga musulunci kai ma baka yi adalci wa kanka ba idan ka ce kana tsammanin za ta kira su zuwa ga musulunci yau ana samun wasu suna cewa suna ba wa 'ya'yan yanci su yi abin su zaɓo da suke so ku su zaɓi addinin da suke so to amma ba safai ake samun wannan ba ƙuruƙuru wani zai ga cewa gidansa ya rabu masu zuwa coci daban da masu zuwa masallaci daban ana samun wannan a wasu daga cikin ƙabilu namu nan najeriya musamman a kudancin najeriya akwai shi da yawa kuma akwai bukatar a mai da hankali yau don haka abin da ya fi shine mutum ya auri 'ya'ya mata musulmi yau 'ya'yan musulmi ga sunan da yawa mutum ya kyale 'ya'yan ahalin kitabi kada ya jawo wa kansa rabuwa da addini la ga kansa ko ga 'ya'yansa domin idan ya zama son da yake wa matar yana da yawa kamar irin wannan masu son harkar kyau din tana da kyau sosai har ana kun san akwai masu sa mata a gaban mota ana yawo da su ta yaye fuska saboda duk inda ya je su gaisa da abokansa kuma a leko cikin mota a ce hajiya ina wuni akwai irin masu irin wannan sha'awar abin su in matarsu mai kyau ce suna sha'awar irin wannan imri shi yasa ba sa son hijabi kuma kamata ya ce musulmi a koyaushe yana son matarsa ta sa yana bukatar ya sa matarsa ta sa hijabi da niqabi ta rufe fuska ba wanda zai ganta ballantana a ja masa fitina yawwa don haka ashe kenan mutum ya kiyaye yadda zai bata addininsa ta hanyar auren matar da bata da addini in musulma an ce ka duba girman addininta da kulawarta da addini to ya za ka je ka ɗauko da kuma ma ba musulma ba amma kasancewar sauƙi ne da allah yawa muminai kuma allah in yi hukuncinsa ba wanda zai ce ya harafta kuma saboda shi ya ce ya halatta in wani ya zo ce yanzu zai yi kar ku haramta masa illa ku nuna masa sharrin da ke ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza na fata mun gane wannan wannan yafi sauki da mutum ya zo ya ce a ai a yanzu a ko ka ce mutanen ba ahlul kitabi bane yahudu da nasara har zuwa yanzu wanda suke da rai yanzu duka ahl su ma ahlul kitabi ne kamar yadda waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka jirkita addinin ba iyayensu ne suka jirkita an kira su ahlul kitabi haka nan su ma bin waɗancan suka yi to na yanzu ma suna bin waɗancan ne don haka ahlul kitabi ne waɗancan waɗannan ma ahlul kitabi ne da fatan an fahimta to shine sai yake faɗi kuma cewa yace wa hadhihi ammatun fi jami'in nisa'il mushrikat wannan aya ta game dukkan mata mushrikai wa khassatha wa ko wa khassasatha ayatul ma'ida ayar suratul ma'ida ita ta keɓance wannan umumi in aka ce nassi am nassi ne ga magari da ya shiga cikin kowanne abu dukan abin da ya cancanta ya shiga ƙarƙashinsa to hukuncinsa ya shafe shi amma in aka samu wani nassi kuma ya zaƙule wasu daga cikin waɗannan afrad afrad da suka shiga ƙarƙashin wannan wato ɗaiɗaikun da suka shiga ƙarƙashin wancan nassi ga magari in aka samu abin da zai zaƙulo su ya fidda su ya ba su wani hukuncin daban shi ake ce ma taksisi to ayan nan da muka karanta ta suratul ma'ida اليوم أحل لكم الطيبات وحظوا إن ديكي شوى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان حرزوا ونن ولي ونن آير ta keɓe waɗannan mata ne na ahalin kitabi ta fidda su daga haramcin a aure su kun fahimci abin shine abin da malami yake faɗi anan to sai ke cewa fi ibahati nisa'i ahlil kitabi ta keɓe waɗancan mata na ahlil kitabi ta ba da halaccin a aure su kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗauki ce wal muhsanatu min alladhina utul kitab mun karanta wannan to sai kuma yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar ku gane bambancin wala tankihu kada ku aura daga nakaha yankihu kada ku aura kada ku ku auri mata waɗanda suke mushrikai wala tunkihu kuma daga ankaha yunkihu ruba'i ne ta'adda bil hamza mun gane asalin abin thulasin in aka sa hamza sai ya zama muta'addi ya zama ruba'i don haka ankaha ya aurar yunkihu yana aurarwa don haka Allah da ya ce wala tunkihu ba ana nufin karku aura bane ana nufin karku aurar ma'ana ku waliyai ake magana masu aurar da 'ya'yansu to karku aurar da 'ya'yanku ga almushrikina maza mushrikai kun ga can da aka ce karku aura ai kun ga abin nan wanda aka ce kar aura su waye sai aka zo da shi da sigar mata nan kuwa maza ake nufi kar a aura ashe kenan ana nufin 'ya'yanku mata ake faɗa muku ku muminai kar ku aurar da su ga maza mushrikai da fata an gane yace hatta yu'minu har sai su mazan mushrikan sun yi imani yace shi ma wa hadha amun la takhsisa fihi shi kuma wannan umumi ne babu keɓancewa a cikinsa ma'ana cewar kada ku aurar da 'ya'yanku ga maza masu shirka to wannan kuma ba wanda aka cire nan kun ga malam yana gaya mana ne ashe hatta ahlul kitabi suna shirka ko ba haka bane suna shirka bal musamman nasara mushirkai ne sosai saboda suna bauta ma annabi isa tare da in an tambaye su waye sama waye ƙasa za su ce allah allah uba ko amma idan suka tashi roƙonsu sai su kira annabi isa kaga wannan shirka ne suna kiran ma abin da mahaifiyar annabi isa maryam alaihi salatu wasalam ita ma ana kiranta suna kiranta su roƙe ta yi mana kaza yi mana kaza ashe kaga abin da ya sa mutum zai zama mai shirka shine wannan taujihin ibadar da zai yi zuwa ga wani wanda ba Allah ba ashe ko a cikin musulmi idan mutum ya yadda da wani ko saboda darajarsa ko saboda yana ga ko waliyi ne ko jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi kuma ya bauta masa ba Allah ba ya roƙe shi in an ce ya roƙe shi jama'a mun fahimci larabci yawwa ya kira shi da sunansa ya ce yawa ne ka taimake ni ka bani kaza kuma sai ya roƙe shi abin da ba mai iko akan ba da shi sai Allah to wannan shirka ne yawa ne ka bani lafiya yawa ne ka warkar da ɗana daga rashin lafiya yawa ne ka bani arziki in mutum ya yi wannan to ya yi shirkar da ta cire shi daga cikin zumurar musulmi ta sa shi a cikin kafirai in aka yi wannan tambihi galibi wasu za ka ji suna cewa ai ba su gane ba ne mu tawassuli muke sha'a a jama'a mun san larabci tawassuli daban istighatha daban da isti'ana daban istighatha da isti'ana ba su halatta ba a yi su ga wani wanda ba Allah ba cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah shi nan akwai wannan ƙaidi ya kamata ku fahimta idan mutum wani abu ne ya auku gare shi marar kyau yana neman wani ya zo ya cece shi ya halatta in mutumin yana nan gashi a kusa kuma zai iya ceton ya iya fidda kai daga wannan damuwa to ka kira shi wani da Allah ta hoyi sauri kai mana kaza gashi nan Allah madauki ya bamu labari a kisa annabi Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi sai wannan da yake cikin shi'ar banu Isra'il istaghathahu sai ya nemi agajin annabi Musa akan wannan wanda ba bani ba dan banu Isra'ila bane ba ba Isra'ili bane sai annabi Musa ya zo ya kai masa naushi kuwa sai mutum ya faɗi ya mutu garin kawo kaga ashe an nemi agajin annabi Musa annabi Musa ya kawo agaji ya taimaka don haka karku a rika rikita mana abubuwa istighatha idan mutum da za a nemi agajinsa yana nan da ransa gashi kuma zai iya wannan abun ya halatta ka ce wani da Allah ci sauri ka zo ka cire min kaza a, dutse ya danne ni ko an yi kaza da abin nan gini ya faɗo akan wani da Allah maza maza ka zo ka cece mu ka cire mana ka ɗaga mana wannan a zo a kira jama'a su zo su kashe gobara da irin waɗannan abubuwa amma mutum yana kwance a kabarinsa ya daɗe da mutuwa ko kuma yau ma ya mutu sai za ka yi tuntuɓe ko ka faɗa gobara a gidanka sai ka ce wani maza a kawo min agaji gobara nan ta mutu sai ka kira sunan wancan da ke cikin kabarin nan wannan shi ake ce ma shirka saboda me shi wannan wanda ya mutu a kabarinsa a lokacin ba shi da ikon ya iya maka wani abu mun fahimci wannan yauwa to tawassuli ko haka nan isti'ana isti'ana shi ma neman taimako ka nemi taimakon wani ba ni aran kaza wani ba ni bashin kaza baka ku cewa wanda yake cikin kabari da Allah ba ni kaza ba ni kaza cikin abin da ba zai iya ba domin ikonsa Allah ya riga ya kwace ba abin da zai iya maka shi mun fahimci wannan shi ko tawassuli me tawassuli tawassuli shine kamun kafa da wani abu a roki ubangiji yayi wani abu Allah subhanahu wa ta'ala malamai saboda nassoshi da suka zo a ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana mana akwai nau'in tawassuli iri uku mun sha magana akan wannan duk dai na san alhamdulillah kun san wannan dan dai tambihi ake faɗi tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa ya Allah domin sunanka kaza kai ne arrahimu ya Allah ka ji kaina kai ne alghafuru ya Allah ka gafarta min zunubina kai ne arrazzaqu ya Allah ba ni arziki irin wannan ka kira sunayen Allah kamar da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ko mafi kyau ku roƙe shi da su to roƙonsa da su shine wannan tawassuli din mun gane abin ko kuma mutum ya roƙi Allah da wani aikin kirki da ya aikata ya Allah abu kaza da na aikata in nayi domin ka da ikhlasi ya Allah ka karɓi aikin nan ka cire ni daga wannan musifa ko kuma ka bani taimako kaza kamar kisar mutanen nan uku da suka buya abin da suka shiga kogo kogo ya rufe suka kasa fitowa duk kun san wannan kisa ba sai mun tsaya kanta ba na uku neman addu'ar wani mutum salihi ka je gun wani yayi maka addu'a wani da Allah ka roƙi Allah ya min kaza wannan shi ma ya inganta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin roƙon ruwa yana hudu ba an zo gabansa an ce ya rasulullah to gafa an shiga halin rashin ruwa a roƙi Allah wani makaho ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya warkar da shi annabi sallallahu alaihi ya ce in ka so ka haƙura Allah maɗauki zai baka lada ka samu aljanna in ka so kuma amma addu'a ya ce shi yana so ya addu'a ai masa addu'an sai ya ce ya je alwala ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka yi addu'a ka faɗa sai koya masa abin da zai faɗa wanda ya roƙa Allah ya roƙa ba annabi ya roƙa ba haka ba wata dabara da za a shigar da halaccin wani a roƙi wani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ce ka roƙe shi ba wannan hadithin abin da ke cikinsa halaccin ka zo gun mutum ka ce ya roƙi Allah abu kaza domin inda roƙon annabi ne sallallahu alaihi wasallama da zatihi ko kuma ka roƙi Allah ka ce dan annabi to ai makahon ba shi da buƙatar ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zaman sa a ko ina wani naji yayi ƙarya ya soka wannan abun a ciki cewa wai ba a gun annabi yake ba a wani wuri yake wannan ƙarya ce ba ta cikin hadithin abin da ke cikin hadisin shine mukawon gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kuma ya roƙe shi ya yi masa addu'a don haka mu fahimci waɗannan abubuwan babu wani jahili shi za ka yi wannan dabarun da kwanance kwanancen saboda ba zai iya zuwa ya bincike hadisan ba amma mutane da suke karatu ba zai yiwu irin waɗannan abubuwan a tafi a kansu ba mun shiga babin aƙida muna zancen aure amma saboda aƙidar tana da alaƙa auren yana da alaƙa da aƙidar a wannan babin yawwa zancen me muke yi yauwa abinda ya kai ni wannan zance shine wannan aya wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu malam yace amce gamammiya ce ta shafi kowace ko kowanne mutum namiji wanda yake ba musulmi ba kada a aurar masa ya musulma mun fahimci wannan dalilin abin da yasa na fita wacce magana dama shine bayani akan tabbatar da cewa ashe ahlul kitabi ma suna shirka shi yasa a nan wurin kuma dama suna da wannan shirkokin nasu Allah madauki ya bamu labari amma dama kira ne Allah ya saba kiransu da ahlul kitabi ba wai dan ba kafirai bane mun gane wannan hukuncin su kafirci ne amma kuma idan aka zo fifitawa to ahlul kitabi sun fi mushrikai daraja gun Allah ko ga akwai ka'idar da malam ibnu taymiya ke bayarwa ta fifitawa tsakanin wani jinsi da wani jinsi ko wasu mutane da wasu mutane idan aka ce ga mai bautar gunki ga kuma ba yahude ga na- ba nasare ba da mai bautar gunkin nan da ba yahude da nasare ana rikici ba yahude da ba nasare a gefe ɗaya suna faɗa da mai bautar gunki wa ya kamata ku goyi baya a ciki in ta kama ta- tilas sai ka goyi baya misali wanne ne ya fi ba yahude ko nasara ya fi mai bautar gunki a gun allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wat- wata rana sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu suka yi ai mun karanta a nan wani lokaci lokacin a ana makka suka yi jayayya da mutanen makka mushrikai akan lokaci zai zo za a yi yaƙi da su mushrik- da rum da farisa farisa lokacin mushrikai ne wuta suke bautawa da rana ma da komai da abubuwa da yawa farisa na nufin iran kafin musulunci zai musu duk bautar wuta suke majusawa ne rumawa kuma kirista ne to sai aka samu lokacin da aka rinjayi su rumawa a wani yaƙi da aka yi allah maɗauki ba mu labari gulibatin rum an ci nasara akan rumawa ko a sai ce gulibatin rum a ya aya take fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du kuma cewa daga wani bayan wani lokaci su ɗin kansu waɗannan sa ya na za su yi rinjaye har abubakar ya zo suke zance da mushrikai a makka cewa za a yi yaƙi nan da lokaci kaza kuma rumawa su za su ci nasara ya ce har aka sa abin nan kuɗi ko wani abu na ra- raƙuma ne wanda ya suka ci nasara shi zai biya za a biya shi kaza kamar misali yanzu a ce an sa dubu goma yaƙin nan mai zuwa in wanda suka ci kaza za a bai kaza wanda suka ci kaza za a bi kaza an yi wannan da abubakar radiyallahu ta'ala an har malamai shi yasa suke amfani da wannan hadithin kasancewar an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji laba bai bai hana abun ba bai hana abun ba sai suka ce ashe kenan irin wannan abun baya shiga cikin caca mun gane wannan Ta- sai suka sa shi a cikin almusabaqatil ilmiya musabaqa in ta ilimi ce ta bangaren ilimi wanda ya ci kaza za a bashi kaza ci kaza za a bashi kaza suka ce ba matsala anan domin wannan abin da aka yi da Abubakar da mushrikai abin da nake iya sa na shiga kisar ba magana akan wa caca bane da muka gama shekaran jiya magana ne akan cewa in ana nuna fifiko tsakanin masu bin littafi yahudu ko kirista da kuma masu bautar gunki to wanda za a fifita su ne masu bin littafi shi yasa Allah madauki ya fifita su yake ce musu ahlul kitabi da fatan mun fahimci dai abin yauwa to amma zancen aure ku ɗauki ƴaƴanku mata muminai to kar ku baiwa ko da ahlul kitabin ne aure ba a ɗaukar ƴa mace musulma a baiwa ahlul kitabi a aure ta namiji amma shi musulmi namiji zai iya auren mace ahlul kitabi to wasu kiristoci suna da maganganu akan wannan sun yi rubuce-rubuce cewa wannan ai rashin adalci ne eh dan me za ku auri namu mu ku hana mu naku ƴaƴa wannan abun akwai malamai da suka mai da martani akan waɗannan shubohin da yawa daga cikinsu akwai nassoshi da suka zo a cikin littafan nasara da kansu musamman a old testament a genesis umarni ya zo daga annabi ibrahim ya hana a aurar da ‘ya'yansa ga masu bautar gumaka Jin- wannan tsari ne suka sa kuma suka yi sharhi suka ce ashe kenan duk wanda ba addininsu ba an hana su bashi kaga kenan ashe bambancin addini yana hana ka baiwa ma- wani wanda ba mai bin addinin kamar mai yarka mun fahimci wannan yawwa amma shi wancan in ya yadda mu a addinin mu an ba mu halaccin mu auri 'ya'yansu in sun bayar in suka ce ba su bayar ba shikenan su je muna da namu ina fata mun gane wannan abu amma mu namu ba za mu ba da namu gare su ba wannan ba don komai ba saboda dama ai mu mun sani addinin mu yafi nasu idan da addinan duk ɗaya ne ai dama ba buƙatar a zuwa ta ɓata lokaci amma mu abin da muke tsoro ka ɗauki yarka mace ka baiwa wanda ba musulmi ba zai juya kanta ta koma wani addini wanda ba musulunci ba saboda raunin mace mace a- kamar yadda ake cewa ne annasu ala dini mulukihim ko kamar da ake cewa to haka nan mace addininta da tsarin rayuwarta na mijinta ne duk yar da ta bar gidansu ta koma gidan miji za ga tunaninta da komai in dai da soyayya da yadda da aure da juna da tsakaninta da miji to tunaninta duk irin namiji ne shi zai sa ta yadda take so yadda shi yake so da tunaninsa da komai don haka cikin sauƙi za a kafirtar da 'ya'yan mata musulmi in har aka ba da su aure ga waɗanda ba musulmi ba akwai dai maganganu da malamai suka yi na raddin wannan matsaloli suna da yawa mun zo wata munasabar insha Allah ma mai magana a kansu mu ci gaba da wancan saboda ina so mu gama wannan mu karanta fa'idojin da suke da alaka da wannan aya kuma suna da muhimmanci sai ce thumma zakara ta'ala alhikmata fi tahrimi nikahi almuslimi aw almuslimati liman khalafahuma fi din sannan Allah madauki ya ambata mana hikimar da ta sa ko da saboda ita ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta auren musulmi namiji ko musulma mace ga wanda ya saba musu addini me yasa aka hana wannan faƙala sai yace ula'ika yad'una ila nari waɗannan suna kira ne zuwa ga wuta waye faɗi wannan zancen Allah waye zai ba da yassa ta je a sa ta a wuta duk wanda ya ɗauki yarsa ya baiwa kirista ko bai hude ko mushirikin da ke bauta wa gunki to ya ɗauki yarsa ya ba da ita ga inda za a kira ta zuwa wutar jahannama hakanan mutumin da yana da rauni a addininsa ya auri mata a halin kitabi to shi ma ya jefa kansa zama da wadda za ta ja shi zuwa jahannama kun fahimci wannan domin wannan ko waɗanda suka halatta ɗin ba a ce ba sa kira zuwa jahannama ba mun gane wannan insha Allah Allah maɗauki ya sauka don haka su dai mushrikai asalinsu shine suna kira zuwa ga wutar jahannama idan ko mutum yana na so in faɗi wannan tun ɗazu in mutum yana da damar da zai iya wato auren matar ya iya kuma jan hankalin canza addinin ta ya koma zuwa musulunci cikin hikimomin da zai bi da dabarun da zai bi wannan abu ne mai alheri kwarai da gaske amma in ya san ba zai iya wannan ba to ya nisanci auren ko da ahlul kitabi din amma magana mushrikai wannan babu yawwa sai yake cewa faqala ulaika yad'una ila an-nar ay fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim waɗannan suna kira ne zuwa ga wuta da maganganunsu da ayyukansu da halayensu duka suna kira ne zuwa ga wuta fa mukhalatatuhum don haka ca kuɗi da su ala khatarin minhum akwai hatsari sosai daga gare su wal khataru laysa min al akhtar ad dunyawiyya shi kuma wannan hatsarin nasu ba hatsari ne na hatsarin duniya ba hatsarin duniya zaka iya maganin sa a dake ka a kwace ma dukiya a kwace ma wani abu shine hatsarin duniya karshen sa kuma a ce an raba ka da rayuwa babu hatsarin duniya da ya wuce an kashe ka yawwa sai yake cewa wa innama huwa shaqa'ul abadi abin da ake tsoro na hadari dangane da auren wadda kuka saba a addini shine shaƙa'i taɓewa ta har abada rashin cin nasara shaƙiyanci daga shaƙiyi yauwa ba a hausance ba a larabce in an ce shaƙiyi mai ake nufi da shi shine wanda ba shi da nasara ya taɓe ɗan wuta shi ake nufi ya amma ba haushen yi ce ma shaƙiyi yana nufin haka wanda zai ba mutane dariya ko wani dai mai dan shegantaka haka misali kamar da ake cewa yawa to ba shi ake nufi ba shaki daban a hausance da kuma yadda yake a larabci sai ce wa yustafadu min ta'lilil ayati daga cikin abin da zamu fahimta zamu na fa'ida daga wannan ta'lilin ayar ma'ana bayanin dalili daga ayar shine annahyu an mukhalafati kulli mushrikin wa mubtadi'in zamu fahimci haramcin mukhalata da cakuɗi da dukkan mutumin da yake mushriki ne ko mai bid'a cakuɗi da shi ta hanyar yadda za ka yi sakacin da zai ja ka zuwa ga addininsa kuma ka kiyaye karkai cakuɗin da shi da za ka tasirantu da ra'ayi irin nasa wannan akwai hani a nan tunda kun ga allah maɗaukaki ya ɗora abin ne akan maganar imani ashe tsabtace aƙidarka tsabtace tauhidinka tsabtace addininka daga dukkan abin da zai gurɓata shi wajibi kar kai mukhalaka da wanda zaka cutu da shi ai shi yasa malamai suke faɗa duk mutumin da kaga ko bid'a yake ko shirka wanda idan kana da damar da zaka yi magana da shi ka ja hankalinsa ya bari ya dawo kan hanya to kai amma ba mu'amala ta soyayya ba mu'amala ta soyayya ka saki jiki da shi ku yi komai aboki da yau da kullum wannan an hana ka saboda abota da wanda baya san Allah wannan matsala ce babba mun fahimci wannan abun yawwa amma mukhalatar da za ka yi da'awa wannan kuma daban take to ya ce dai daga cikin abubuwan da za mu fa'idanta da su a wannan cewa nisantar cakuɗi da duk wanda ma ba akan addinin daidai yake ba a kiyaye saboda kada kai tasirantu da shi a sanin shi li'annahu idan lam yajizu tazawwuju ma'a anna fihi masalih idan har ya zama an haramta maka auratayya to zamantakewa ta yau da kullum tare da cewa auratayya akwai maslaha mai yawa a ciki to ka yi mu'amala da mutum kawai ba tare da ma magana auratayya ba ita tafi cancantar a ce an dakatar da kai kada ka yi sai ce musamman wajen mu'amalar da take akwai ɗaukakar abin da yake shi mushrikin zai ɗaukaka mai shirkar da makamancinsa zai ɗaukaka akan musulmi idan ya zama ka ba da yarka musulma ga mutumin da yake kafiri kaga ka ɗaukaka kafiri akan yarka kaga ko wannan laifi ne yau to shine abin da ke nufi kamar misali ko hidima wata ran ma a samu ya zama cewa ita ce za ta yi masa hidima tunda matarsa ce kaga kai nan ga mumina tana hidima ga wanda yake kafiri yace duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da bai kamata ba sannan kuma yake cewa faɗin sa da yace wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da ƴaƴanku ga mushrikai shi ma dalili ne akan dalili ne akan lura da waliyi cewa waliyi sharadi ne a aure mace kenan ba ta aure da kanta tunda ce aka yi wala tunkihu sai aka yi magana da iyaye ashe kenan mace ba ta zuwa ta aure da kanta kun ga wannan fiqihu ne shi ma aka fahimta malami suka dauko daga wannan sannan yace wallahu yad'u ila ila aljanna Allah yana kira zuwa ga aljanna yace wato yana kiran bayan sa su aikata abin da zai sa su ga aljanna da neman gafara wanda daga cikin asarin sa shine zai kawar musu da ukuba in dai Allah maɗaukaki ya sa mutum ya sa Allah ya sa za ka shiga aljanna kuma a gafarta maka to daga cikin abin da za ka samu kuma shine za a kawar maka da uquba daga Allah sai ce wannan yana kasancewar a yi kiran mutum zuwa ga sababin da zai kai shi aljanna shine min al'amali salih ayyukan kirki da tuba tuba na gaske da ilimi mai amfani da aiki mai kyau sai ce wai Allah kuma yana bayyana muku ayoyinsa ai ahkamahu wa hikama wa hikamaha wato yana bayyana muku hukunce-hukuncensa da kuma hikimomin su hukunce-hukuncen hikima ha damirin yana koma ga ahkam din ne sai ce linnasi yana bayyana su ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko sa yi tunani a kuma kai ko sa tuna fayujibu lahum dhalika at-tadhakkura lima nasu wannan ya sa musu su tuna abin da suka manta wa ilmi ma jahiluhu kuma su san abin da suka jahilce shi wal imtithal lima dayya'u su aiki da abin da wato suka tozartar da shi suka yi watsi da shi wannan shine karshen abin da za mu iya tsayawa a kansa sai dai daga cikin fa'idojin da za mu samu daga wannan aya da muka ji yau farko shine haramcin mumini ya aurin mata mushrikai wannan ba rikici kurkuru yake a ƙur'ani ko ya ce wa yustafna min dalika alkitabiyat amma ana keɓance ahalil kitabi matan ahalil kitabi an keɓe su wannan mun yi magana da faɗi akan wannan da ayar ma da ta zo haka ne abu na biyu annal hukuma ya duru ma'a illatihi wujudan wa adaman cewa hukunci duk hukuncin da ka ji a shari'a to yana tare da illar da ta sa aka yi wannan hukuncin in an sami illar hukuncin yana nan in illar ta tafi hukuncin ya tashi shine ma'anan wujudan wa adama ma'ana idza wujidatil illatu wujidal hukum idza udima al hikmatu al illatu idza udimat al illatu in aka rasa wannan illa udima al hukmu shi ma hukunci an rasa shi me yake nufi anan saboda Allah maɗaukaki ce waye wala tankihul mushrikati hatta yu'minna can kuma wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ai an sa hatta ci akai har sai sun yi imani ashe kenan menene sababin haramta auren rashin imani don haka illatul hukmi hiya adamul iman fa wujudu tahrimil azzawaj samun cewa an haramta maka kai auren nan da waɗancan mata mun gane dalilinsa shine me sababinsa shine me ba su da imani ashe in suka yi imani to wannan haramcin ya tashi shine ma'anan cewa alhukumu ya duru shi hukunci yana zagayawa ne ko ma'a illatihi tare da illarsa haka suke tafe tare da illa wujudan wa adam in an samu sababin hukunci hukunci yana nan sababin hukunci ya tashi babu shi to sai hukunci ya dawo mun gane insha Allah da haka in mace ba ta da imani kar aure ta amma ta imani fa to karka zo ka ce kana neman nassi a qur'ani in mace da ba ta da imani an haramta maka to yanzu in ta imani ka ce sai ka nemi kuma hujja mun fahimci abin hujjar ita ce to yanzu ta yi imani yauwa to shine abin da ke abu na uku anna zauja waliyu nafsihi cewa miji miji namiji kenan ko shine waliyin kansa in yana nan ya yadda zai karba aure zai karba sai idan ya ga dama ya wakilta wani don kun ga nan shi aka yi magana da shi aka ce wala tankihul mushrikati karka auri kai din karka je ka auri ashe kenan miji yana da damar ya auren kansa ya je ya aure ba sai dole ne aure na namiji ba zai yiwu ba sai ya wakilta wani ba kun gane wannan yawwa sai ke cewa kamar yadda alam alkifi sai fa wujju alkhitabu lizawji sabanin ita mace ita mace ba dama ta aurar da kanta domin me maganar da aka yi dangane da mace inda za a aurar da ita ba da ma ita aka yi ba da iyayenta aka yi ko waliyanta sai aka ce wala tunki hul mushrikina ku iyayen mata ma'ana iyayen yan mata kar ku aurar da ƴaƴanku ga mushrikai maza kaga ashe kenan da iyayen ake su ne waliyi wannan ya nuna mana ashe lalle aure ba a yin sa sai da waliyi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nasi cewa babu aure sai da waliyi a sadaki da sauransu abu na hudu annal mu'mina khairun minal mushriki nassi ne mun fahimci wannan shi ma a wannan ayar cewa mumini ya fi mushriki duk inda aka ce wannan mumini ne to wanda shi da wanda yake mushriki ne aikinsa kullun shirka bauta wani abu wanda ba Allah ba a shine walau kana fil mushriki min al awsafi ma yujibu ko da mushrikin nan yana da wasu siffofi da zai baka sha'awa in kafirin nan duk yadda kafiri yake ko yana da siffofi da yake zai baka sha'awa to mumini ya fi shi dan me dan Allah cewa yayi wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum yawa domin me mu bawa mumini yafi mushriki ko da shi wancan mushrikin ya baku sha'awa ashe kenan mushrikin zai iya samun siffofi da zai baka sha'awa to karka damu da wannan siffofi babban abin da zaka lura da shi imani akwai shi kana so babu shi baka so mun gane wannan insha Allah yawa shi yasa malami yake faɗakarwa akan cewa fala taghtarra bil kathra karka damu da yawa yawan mutane ka ce kana lura da mutane suna kan gaskiya ko ba sa kan gaskiya gwargwadon yawansu yawa ba shine alamar mutane suna gaskiya ba taron cincirin dan shirme baya nuna cewa akan gaskiya ake yawa babban abin da ke nuna ana kan gaskiya shine me ake aikatawa menene aqida kuma menene aiki yau an yadda da qur'ani an yadda da sunna to akan gaskiya ake shi yasa ku duba kullum na sha gaya mana wannan magana tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayin annabi manzo daga Allah kuma har zuwa yau din nan kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tun farkon annabawa tun da aka fara shirka a duniya daga zamanin annabi Nuhu har zuwa yau to kuma ba a sami lokacin da muminai suka fi kafirai yawa ba kun gane wannan je ka binciko wannan tarihi babu lokacin da aka ce muminai su suka fi yawa a ko'ina a kowane zamani waɗanda suke masu shirka waɗanda ba sa bauta Allah sun fi yawa ko'ina za ka ji wa ƙalilin mahum yana nuna cewa ashe kaɗan ne yawa da'iman masu imani kaɗan ne wa aktharuhumul kafiru aktharuhum fasiqun aktharuhum la yu'minu yawa to wannan kenan don haka ba a lura da yawa hakanan kuma ba a lura da mahara don mutum ya kware ya yi kere-kere ya yi jirgin sama ya yi intanet ya yi meye za ka ji suna cewa kun zo kuna taɓata mana lokaci wa makale da addinin ƙauyenci bayan ga mutane sun je wata kun zo kuna zancen abu ba ko kuma ba za mu kera ba kira su ba ita ce ta ɗaga su ba mun fahimci abu ma'ana ko in ce ran tashin alkiyama ba kira za a kalla ko wani abu a ɗaga mutum ba abinda zai daga mutum a gun Allah shine mai rikonsa ga wannan addini mu ma abin da ya sa ba mu yi wannan ƙere-ƙeren ba shine akhdhummu bil asbabid dunyawiyya da'if ba wai dan Allah ne baya san mu ba a'a riko da sabubban duniya mu yi karatun duniyar mu karanta nukiliyar mu karanta komai mu ma za mu zama irinsu amma mu muka ɗauka cewa wannan abun bai halatta ba mun gane wannan shi yasa muka mai da kanmu baya in muka ɗauki abun muka yi amfani da shi ilimin da suka yi mu ma muka yi irin wannan ilimin za mu iya fin su kun gane wannan ko ba gane ba yawwa sannan har yanzu ba a lura da fasaha ko mutum ya iya zance ko makamancin wannan da kuma dai ka'ida za ka ga mutane suna wani kuskure a ce ai ai wani kafirin ma ya fi wani mumini wannan magana ba ta da kyau ko mutum ka ji wata magana da mutane suke cewa wai a zamanin yanzu musulmi ko musulunci yana gun wanda ba musulmi ba turawa saboda su ne masu cika alkawari su ne masu amana kaza da kaza amma kuma rashin musulunci ya dawo gun musulmi wannan kalmar ita ma ba daidai ba ce yauwa abin da ya kamata ka ce dan la'alla ma'anar ta haka mai kyau ce abin da ya kamata ka ce shine musulmi sun yi sakaci sun saki koyarwar addininsu hatta kai waɗanda ba musulmi ba suna yin wasu abubuwan da su musulmin ne ya kamata su yi shi kenan za ka iya faɗin wannan kuma daidai ne yauwa akwai musulmi waɗanda ba musulmi ba yanzu da yawa za ka yi hulɗa ta amana da su wala za ka ga amana ba zai ci ma kuɗi ba amma musulmi yanzu kana shiga wani shi ma ba wani ba shi ma kar mu ce duka yauwa akwai musulmi da yawa masu amana amma akwai kuma da yawa har yanzu marasa amana ya ku kullum lafazi shi ke hukunta ina za a kai ka in za ka yi amfani da lafazi ka yi amfani da lafazin da yake daidai kuma babu ƙarya a ciki don haka asali abin da ake nema shine almaqasid shari'a abin da shari'a take so duk wanda ke tare da abin da shari'a take so to shine wanda zaka so abu na biyar tafadulun nasu fi ahwalihim cewa mutane ba matsayin su ɗaya ba sun bambanta wajen halayensu wani mutum mai kirki ne wani ba shi da kirki wannan shi ma mun fahimci wannan tunda Allah a gashi nan ya ce Allah subhanahu ta'ala yana faɗa cewa kamar da ya faɗi cewa قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يوا بزي يوبا ده خبيثي ده طيب أشيء ده يسكي da haka ashe kenan akwai abin da yake mai kyau akwai abin da ba shi da kyau kar mu zo mu ce mutane duk matsayinsu daya shi yasa akwai wata magana da wasu zaka ji suna yi cewa musulunci addinin daidaito ne islam is the religion of equality lafazin equality lafazin equality ba mu da shi a shar'ance hassan ko isbatan an tabbatar mana da shi har ma ana neman sa cewa kowa da kowa matsayinsa ɗaya a musulunci wannan ba haka bane yauwa kowa da matsayinsa amma abin da addinin musulunci ya bambanta da shi shine shi addinin adalci ne ba equality ba kun gane me bambancin equality da, da, da justice adalci shine justice equality shine daidaito a ce kowa namiji da mace duk ɗaya ne da mai san Allah da mara san Allah duk ɗaya ne afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun dan me za ku irin wannan hukunci Allah ya hana mu ashe kenan dole mu yadda wani yafi wani yawa to haka yake a wurin Allah subhanahu wataala ba matsayi ɗaya ake ba amma a musulunci babban abun siffar musulunci shine adalci adalci me adalci الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين duk wanda ya wannan to ya adalci me ake nufi da wannan kalmomin duk abin da yake daidai wa daida suke to sa su aji guda ka ce eh waɗannan ɗaya suke duk abin da ba daidai suke ba ware su ka ce wannan ga ajinsa wancan kuma ga ajinsa wannan shine adalci shine ma'anan aljam'u bainal mutamathilain wat tafriqu baina al muftariqain wannan shine adalci Allah maɗauke ba mu adalci ya tabbatar da mu a kansa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga kowace irin fitina wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk